نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مغ- في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال فقال اذهبوا به إلى جبل إلى جبل كذا وكذا فادع- فاسعدوا به به الجبل فإذا فلغتم فإذا بلغتم ذر- ذروته فإن و- فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فاذهبوا به فسعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فنعم فرفع فرفع فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء بيم بي- وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك ما فعل أصحاب ما ف... نعم ما فعل بأصحابك to shikenan ma fu'ila na'am ما فعل بأصحابك فقال ك... فقال كفانهم الله تعالى to shikenan thumma ji'a bi jalisil malik to bayan sarki yayi umarni a yanka wato a raba wanda yake arrahib din nan gida biyu bayan an gama da shi sai kuma aka zo da wanda yake zaune a fada ta sarki wanda shi ya tona asiri aka zo da shi faƙila lahurji an dinik aka ce da shi wane ka dawo daga rakiyar wannan addini da kake kai cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine abun bautawarka kuma shine abun bautawar sarki wannan magana da ka faɗa ka dawo ka tada ta fa'aba ya ce a'a ina nan akan wannan fatawa a yanzu da gobe da jibi har ya zuwa ƙarshen rayuwata shine fa'aba ya ce ba zai dawo ba faudi alminsharu fi mafriƙi ra'asihi sai aka ɗora wannan wato si ɗin a tsakiyar kanshi fashaqahu bihi wato aka tsaga shi da wannan si ɗin hatta waƙa shiƙahu har sai da kowane ɓangare na jikin shi ya faɗi ƙas ɓangaren dama ya faɗi dama ɓangaren hagun ya faɗi hagun shikenan kuma bayan an gama da wanda yake zaune a fadar sarki sun maji a bilhula sai kuma aka ce a kawo wannan yaro a kawo yaron nan wanda shi kuma ta hanyar addu'arsa ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya warkar da waɗansu daga cikin bayin shi. Da aka zo da yaro faƙi da lahurji an dinik, aka ce da shi yaro, ka dawo daga rakiyar abin da kake kai na cewa kana da kai wani abin bautawa wani sarki, ka dawo daga wannan rakiyar ɗin, ka dawo, ka wafaƙawa wato ‘yan fada da kuma abin da sarki yake so a faɗa. ka ce sarki shine ubangijin kowa da kowa fa'aba shi ma yaro ya ce ina ce wannan ba magana ba ce ma ya ce tilka ummatu na ƙada halat laha ma ka sabat walana ma ka sabna ya ce wancananka wanda suke faɗar cewa sarki shine ubangiji wannan al'umma ce wanda sun shuɗe yanzu wanda suke na 'yan burbuɗin nan dukkansu ba za su yi tasiri a wajenmu ba don haka abin da za su aikata na haɗa bautar wani da Allah wannan su ne za su haɗu da wahalar shi mu kuma abin da za mu aikata na kaɗaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta mu ne za mu ci gajiyar kayanmu shikenan sarki ya ce to ba za ka bu ba kenan fadafa'ahu ila nafarin min ashabi sai sarki ya kirayo waɗansu sojoji waɗansu mutane daga cikin sojojin shi sai ya damƙa wannan yaron fadafahu sai ya ba da wannan yaron ila na farin zuwa ga waɗansu jama'a min ashabihi daga cikin talakawan shi faƙala zahabu bihi ila jabali kaza wa kaza sarki ya ce ku tafi da wannan yaron dutse kaza da kaza ku tafi wancan dutsen da ake ce da shi na guri kaza na guri kaza fa zahabu bi yace ku tafi da shi can idan kuka je da shi can fas'adu bihi jabala ku hau saman dutsen da shi can tsolo ko kuwar dutsen da shi fa idza balagtum zirwatahu idan kun isa tsolo ko kuwar dutsen kun hau ƙarshen dutsen ta ɓangaren sama inda ya fi ko'ina tsawo fa'in raja an dinihi wa illa faɗirahu idan kun je kunan sai ku taya mai addini ku zo muku da tayin ku zo mishi da tayin wannan addinin na iyaye da kakanni idan har ya amsa fa'in raja an dinihi idan ya dawo daga rakiyar addinin nasa to shi kenan faturku sai ku kyale shi ku sauko daga saman dutse ku dawo gida lafiya da shi wa illa fatrahuhu idan kuma yayi taurin kai yace ba zai dawo ba yace sai ya ga abin da ya tube wa buzu rawani yace ba zai dawo ba fatrahuhu to ku sako shi tun daga sama ku sako shi tun daga saman dutsen ku jefo shi kafin ya iso ƙasa ya ku cincine ya mutu shikenan suka ce ranka ya daɗe an gama fa zahabu bihi suka tafi da wannan yaro da suka je da shi fa sa'idu bihi jabala suka hau saman dutsen da shi kamar yadda sarkin yayi umarni fa qala allahumma kfinihim bima shi'it a lokacin nan yaron suna hawa dutse da shi sai ce Allah ka yi min maganin su ikfinihim bima shi'ita ya ubangiji ka yi min maganin waɗannan sojojin na sarki bima shi'ita da abin da kake so Allah ka min maganin su da abin da kai ka sani farajafa bihim jabal an hau saman dutse ana shirin a kawo mai tallar addini kawai dutse sai ya girgiza da su da ya gigigigi fasaƙaɓo gabaki ɗayansu suka faɗo da suka faɗo daga saman dutsen nan su duka sai suka mutu in banda shi yaron shi kaɗai Allah ta'ala ya kare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi maganinsu ta hanyar girgiza wannan dutse ɗin suka ruguzo daga saman dutsen baki ɗaya suka yi ƙurmus sai shi yaron kaɗai Allah ta'ala ya kare shi da kariyarsa biqayatullahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an'alin min al-utami an gane ko shikenan da ya zo shi waja a yamshi ilal malik kawai sai ya zo shi fada ya zo yana tafiya zuwa wajen sarki faƙala lahul maliku ma fu'ila bi ashabik sai sarki ya ce da shi kai ya mi aka yi da da sobawan naka ina sobawan naka suke ma fu'ila bi ashabika me aka yi wa sobawan naka ko ma fa'ala ashabuka me abokan naka suka tsaya suke yi faƙala ka himullahu ta'ala yaro ya ce wa sarki ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar min da makircinsu ya kare ni daga sharrunsu ya kare ni daga kutungwilarsu sarki ya yi shiru tau na'am فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرو- في قرقور مم.
وتوسطوه به البحر مم.
فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فاذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما يم- بما شئت فانقطعت بهم السفينة ف- فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك فقال كفانهم الله تعالى shi kenan fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi to nan take hallo sarki bai daddara ba shi kenan ya shiga ya huta sai ya damƙa wannan yaro zuwa ga waɗansu jama'a daga cikin talakawan shi sarki ya kirayo waɗansu daga cikin talakawan shi wanda su ma lokacinsu ya yi ya damƙa shi hannunsu faƙala sarki ya ce da su izhabu bihi fahmiluhu fi ƙurƙurin ku tafi da wannan yara yanzu idan kuka tafi ba dutse za ku tafi ba ba an yi haka ba yanzu ba dutse ba za ku tafi mun san ta inda za mu hoto mishi ku tafi fahamiluhu fi qurqurin ku dora shi a cikin jirgin ruwa a cikin kwale-kwale wa tawassatu bihi al-bahr ku tafi tsakiyar teku da shi ku shiga cikin kwale-kwale da shi idan kuka shiga cikin kwale-kwale ba tun a farkon kogi ba za ku mai magana a ku kyale shi sai an je tsakiyar kogi inda ko da ya iya iwo to ba zai iya fitowa daga cikin wannan ruwa ba fa'in raja an dinihi idan kuka je tsakiyar teku da shi sai a tsaye da wannan kwale-kwale kuma ya ta yin addinin ku ce da shi ya dawo daga rakiyar abin da yake kai ya dawo kan abin da kuke kai abin da iyaye da kakannu suke kai to idan ya dawo shi kenan fanima ya kubuta sai ku dawo gida wa illa faqzifuhu idan kuma bai dawo ba yace a'a shi ba haka ba ku ɗauke shi ku cilla shi cikin ruwan ya nutse ya zamanto shi ma an ƙare da shi shikenan suka ce an gama ranka ya daɗe fa zahabu bihi suka kamo yaro suka tafi da shi suka hau sama jirgin ruwa kamar yadda sarki ya umarce su an shiga cikin jirgin ruwa ana cikin tafiya faƙala Allahun makfinihim bima ita. yaron nan sai ce ya ubangiji ka yi min maganin waɗannan sojojin na sarki Allah ka yi min maganin waɗannan sojojin na sarki bi ma shi ita da kariyar da kake so ka bani. Wato wannan addu'ar, Allah ya isar mai daga makircin da waɗannan wato waɗannan basawa suke so za su ƙulla mai, Allah ya mushi maganinsu. Shi kenan fankafa atbihimus safina, sai kawai jirgin ruwan nan, kwale-kwalen nan kawai sai ta birkice da su. fahariku kawai tana birkicewa kawai ga baki ɗaya su sojojin na sarki suka fada cikin ruwa shi kuma bai fada ba fahariku suka dilmiya ga baki ɗayansu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi da kariyarsa waje a yamshi ilal malik ya fito daga cikin ruwa ya zo shi yana tafiya zuwa sarki ya tardo sarki fada faƙala lahul maliku ma fu'ila bi ashabik sarki ya ce to yaro ya mi aka yi wa sabban naka ina suke ko ma fa'ala ashabuka me sabban naka ya tseda su me ya tseda sabban naka ba su dawo ba faƙala kafanihimullahu ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mun maganinsu ya kare ni daga abin da suka shirya na za su yi min to Allah ta'ala sai ya afkar da su ya afkar da wannan abin a kansu wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi wato makirci wanda yake mummuna baya kewayewa da kowa face dai waɗanda suka shirya wannan makirci din to Allah subhanahu wata'ala ya kare ni daga wannan makircin nasu sun suka fada cikin tarko din ba ni ba dawo وقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع, تجمع الناس في صعيد واحد وتسلبني على على جزء ثم خذ سهم ثم خذ نعم ثم خذ سهم سهما في كنانتي في كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك فت... قتلتني فجمع الناس
faƙala lilmalik to a lokacin nan sai shi wannan yaro ya ce wa sarki ya ce ranka ya daɗe innaka lasta bi qatili hatta taf'ala ma amuruka ce ranka ya daɗe haƙiƙa kai ba za ka iya kashe ni ba kai ba ka da ikon kashe ni hatta ta fa'ala ma amuruka bihi har sai ka aikata abin da zan gaya maka abin nan da zan umarce ka da ka aikata shi to har sai ka aikata shi za ka gashe ni amma ka dinga aika waɗansu tare da ni to sai dai ka dinga ragewa jama'arka kullum idan muka je mu dawowa zan dinga yi su kuma suna hallaka kullum idan muka je dawowa zan dinga yi su kuma suna hallaka kana samun tawayar mabiya yanzu in har kashe nan kake so kai ga hanya ɗaya abin da zan gaya maka wannan in kai shi kenan falla alhamdu kashe ni za ka yi ƙala wa ma huwa sarki ya ce to yaro menene abin da za ka gaya mini menene abin da za ka umarce ni da shi wanda idan na aikata shin zan gama da kai ƙwala ta jima'un nasa fi sa'idin wahidin yaron nan ya ce wa sarki to yanzu yadda za a yi shi ne ka tattara mutane ga baki ɗayansu a fili ɗaya a samu wani fili wanda zai iya ɗaukan mutanen garin nan ga baki ɗaya ka tattara su ga baki ɗaya a gurin wata sulubuni ala jiz'in sannan kuma ka tsire ni ala jiz'in akan kututtule na dabino ka tsire ni akan kututtule na dabino bayan ka tsire ni thumma khudh sahaman min kinanati sannan kuma sai ka ɗoki kibiya daga cikin gwahina kinana shine gidan gidan kibiyoyi inda ake zuba kibiyoyi a ciki wannan shine ake ce da shi kinana ana ce da shi aljuba ka ɗoki kibiya daga cikin gwahina summa da'i sahama fi kabidil qaus sannan kuma sai ka ɗora wannan kibiyar a tsakiyar baka ka ɗora ta a tsakiyar baka summa qul bismillahi rabbil ghulam sannan kuma sai ka faɗi wannan jumla ɗin ka ce bismillahi wato zan jefi wannan yaron da sunan Allah rabbil hulami ubangijin wannan yaro sun marmini sannan kuma sai ka halbe ni da wannan kibiyar tawa wanda ka fito da ita daga cikin gidan wato gwahina fa innaka idza fa'alta zalika qataltani yace to ranka ya dade in dai har ka aikata abin nan da na gaya maka to za a kashe ni kana yin haka to shikenan ka gama da ni ni ma ɗoriyata ta ƙare sarki ya ce to wannan shine kenan dai ba abu bane mai yawa ya ce in dai ka yi haka ranka ya daɗe an gama da ni na'am فجمع الناس في سعيد واحد وصلبوا وصلبه على جزء ثم ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم fi قال kabidi في كبد القوس ثم قال بسم الله رب رب ال- رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صد- في صدره فوضع يده في صدره فمات فقال الناس آمن آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قال قد والله قد والله نزل نزل بك نزل بك nazala نزل بك حز- نعم حز- ح- نعم حز- حذرك hazaruka حذرك مم.
قد آمن الناس فآمر بغلام بأخ- بأخدود bil ukhdudi بالأخدود فأو فأو فأفواه bi ال- afwahi sikak بأفواه السك- سكك sikaki سكك Mm, نعم فخد فخدت mm.
وأض- وأضرم بها فيها النيار نيا- ني- نيران Mm.
وقال من لم يرجع عن دينه فأق- فأقم- فأقحموا- فأقحموه إي- فيها أو قيل له أو قيل له ائتهم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها ف- فتقاعست أن تفع أن تفقع an في- taqa fiha أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أماه ya ummahu يا أماه اصبري فإنك على الحق رواه مسلم to shikenan fa jama'an nasa fi sa'idin wahidin to a lokacin sarki yanda yaro ya umarce shi shi ma bai yi girman kai ba sai ya ce ka durƙusa wa hwada ka tashi da girmanka tunda dai hal yaro ya ba da sai an yi hakan din za a kashe shi mu kuma muna so mu kauda shi shikenan sai ya tattara mutanen gabaki ɗaya a gurin ɗaya ya diba gurin da ya zamanto ya fi kowane guri heri inda ga baki ɗaya 'yan gari za su iya tattaruwa a gurin ya tattara su da ya tattara su wa salabahu ala jid'in sai ya tsire wannan yaro ɗin akan kututtire na dabino ya tsire shi a saman kututtire na dabino thumma akhadha sahaman min kinanatihi sannan kuma sai ya ɗauki kibiya daga cikin gwahin nasa daga cikin gidan kibiyoyin nasa sai ya ɗauki kibiya guda ɗaya tal thumma wada'a sahama fi kabidil qaws sannan kuma sai ya ɗora wannan kibiyar a cikin tsakiyar wannan bakaɗin sai ya ɗora kibiyar a tsakiyar bakaɗin yadda ya umarce shi sun maƙala bismillahi rabbil hula sannan kuma sai ya faɗi wannan kin addu'ar ya ce bismillahi wato za mu yi jifan nan da sunan allah rabbil hulami ubangijin yaron nan sun maramahu sannan kuma sai ya jefe shi ai hakuri muna karasa karatu ne muna karasa karatu ne yanzu sun maramahu sannan kuma sai ya halbe shi da kibiyar yana halbarsa da kibiyar fauka a samu fi sulhihi sai kibiyar ta afku a kayakayensa a nan kumcinsa fauda a yada fi sulhihi sai yaron ya ɗora hannunsa a kan kumcin nasa fi maudu'i sami a gurin wannan kibiyar da wannan sarki ya halbe shi da ita saboda zafi famata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mai cikawa ta dalilin wannan kibiya da ya halba mushi shikenan mutane yan gari da suka ga haka yaro ya rasu ta yanda ya bada shawarar ta yanda za a kashe shi faƙalan nasu amanna bi rabbil ghulam a lokacin sai mutane ga baki ɗaya 'yan gari suka ce mun yi imani da ubangijin yaron nan lalle yaron nan yana kan gaskiya gashi sarki ya ba da shawara ya ba da fulam ɗin da za a kashe shi ba ɗaya ba biyu ba amma allah ta'ala bai kaddara rasuwar shi ta wannan hanyar ba sai shi yaron ya ba da fulam ɗin da za a kashe shi kuma da aka aikata a kashe shi mutane na gari ga baki ɗaya suka ce mun yi imani da ubangijin wannan yaro shi kenan fa'utiyar malik sai aka je wajen sarki aka tar da sarki aka ce da shi toho yanzu ranka ya daɗe abin da kake tsoron ya abu faƙila lahu a ra'aita makunta ta hazaru wallahi na zalabi ka hazaru aka ce da shi ka ba mu labari abin da ka kasance kana jin tsoron afkuwar shi a gari to wallahi haƙiƙa abin da kake jin tsoron afkuwar shi to ya afku gada amanan nasu mutane yanzu sun ce sun yi imani da ubangiji sun yi imani da Allah sun kafirce wa sarki sarki ya ce haka aka yi aka ce mushi yi fa'amara bil ukhdud fi afwa bi afwahi sikak sai sarki ya ce to duk manyan tituna a je a murrami anan duk manyan tituna a je a haƙa manyan gwalolo anan fahuddat yanda ya umarni aka je aka yi manyan gwalolo a nan wa udurima fi hanniran a kawo itace kiraruwa aka zuba a ciki a kunna wuta wa qala man lam yarji an dinihi fa aqhimuhu fiha ya gaya wa basawan shi yace ku je ku kowata unguwa duk wanda yayi taurin kai yace ba zai dawo daga rakiyar abin da yaron nan yake kai ba ku ɗauke shi ku ruga shi ciki fa aqhimuhu fiha ku jefa shi cikin ta aw qila lahu iqtahim ko kuma ku ce da shi ya fada da kanshi cikin wutar shikenan fa fa'alu zabaniyawa na sarki suka zo suka aikata kowata unguwa aka hada ta da mutanen da za su kula da ita duk wanda ya zo shi in ya ce yana tare da abin da yaro yake kai sai a ce to ya fada da kanshi ko a ɗauke shi a cilla shi cikin wuta. Hatta ja a timra'atun wa ma'aha sabiyun laha har dai wata mata ta zo ta tare da ita akwai wani yaronta. Ta zo ta tare da ita akwai yaronta fata ƙa'asat an ta fiha sai ta daki. Da ta zo ta ce ita tana tare da yaro da farko aka ce to ta je ta faɗa wuta. To bayan ta je za ta faɗa sai ta tsaya. tana jin tsoron idan ta fada cikin wannan wutan yaronta zai sha wahala a gurin ‘yan uwanta. faƙala lahal hulamu ya umma isbiri fa innaki alal haqqi sai wannan yaro ya ce da ita mama ki ɗauki haƙuri ki faɗa cikin wannan wutar zafinta iyakacinsa shine a nan duniya kaɗai haƙiƙa kina kan gaskiya abin da kika faɗa ɗin nan shine daidai abin da sarki ya faɗa kuskure ne ki ɗauki haƙuri ki faɗa cikinta fa innaki alal haqqi haƙiƙa ke kina kan gaskiya wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi zirwatul jabali a'lahu tsolo ko kuwar dutsi da yace zirwatul jabal shine a'lahu saman dutsi wa hiya bi kasri dhalil mu'jama wa dammiha wal qurqur bi dammi al-qafaini naw'un min as-sufun wani nau'i ne na jirgin ruwa shine ake ce da shi al-qurqur was sa'id huna al-ardu al-bariza abinda ake nufi da as-sa'id shine fili heleluwa inda babu kowa al'ukhdud shi kuma shine ashiququ fil ard wato yin ramummuka a cikin ƙasa kan nahari saghir kaman korama irin su kelina da makamantansu wa udmira ay uqida aka kunna in kafa atbihim safina ay in qalabat sai wannan jirgin ruwan ta juye da su wa taqa'asat ay tawaqqafat wannan matar ta tsaya wajabu na ta ji tsoron ta fada cikin wannan wutar sai ɗanta ya ce da ita ki ɗauki haƙuri mama kina kan gaskiya ta fada alhamdulillahi al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala wa bi hadha al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk